إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ببيان حقوق العباد كلها حتى حقوق على الحيوان بالقائدة إن الله يوضى كل ذي حق حقه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ووضع الميزان الحق لكرامة المرأة ويوطيها حقوقها كاملا غير منقوص ويرفع عن كاهلها وذر الإهانات التي لهكت بها عبر التاريخ والتي دعاها أهواء الأمم عباد الله لقد رفع الإسلام من مكانة المرأة وحفظ لها حقها ولم ينقصها من حقها شيئا سواء كانت أما أم أكتا أم بنتا أو زوجة أم غيرها وجعل من الثواب والعجر ما, ما كما للرجل إن حصنت واتقت وهي تجمع مع الرجال في غالب الأحكام الشرعية إن المرأة إن المرأة كالرجل في الإنسانية سواء بسواء يقول الباري سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham وقال عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق رجال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقد ذكر الله تعالى في القرآن أن نساء الدنيا وجعلهن أحكاما وذكر صوابهن في الآخرة كصواب المؤمنين من الرجال في الإسلام وجعلها حقا وجعلها مالا وجعلها حق ملكا وعلق بها أحكاما أحكاما كثيرة وألزمها بإبادات كما ألزم الرجال بإبادات وجعل من الأحكام مثل الرجال ولا شك ولا ريب نحن بحاجة عباد الله إلى معرفة تلك الأحكام فالرجل المسلم بحاجة إلى معرفة ذلك لأن لديه نساء زوجات أو بنات أو أخوات أو محارم عباد الله لقد حفظ الإسلام لكرامة المرأة وإرضها ومن كرامتها وصيانته وصيانة عرضها أن تقر في البيوت وألا تبرج للرجال الأجانب وأن تحفظ بجمالها وبزينتها ليكون ذلك ألا تمد إليها الأنظار وأن تطمع فيها النفوس المريضة وقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله وسئل وسئل الفاطمة رضي الله عنها ما خير للنساء فقالت ألا ترى الرجال ولا يرونها وجعل الإسلام لهن قواعد وشروط قبل نكاههن ومنه العزن أو طلب العزن قبل أن تبدأ بالكلام فانكوهن بإذن أهلهن وجعل الإسلام لهن خيار فيما رغبوا في نكاهها وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه وجعل الإسلام لهن مهرا قبل عقد نكاحهن وآتوا النساء صدقاتهن نهلا وجعل حقا أو حقوقا على زوجها ومن تلك الحقوق مطعم مشرب مسكن مبيد المعاشرة بالمعروف إكرام أبويها وأكويها وصيانة عرضها وشفاؤها عند المرض وسئل عليه الصلاة والسلام ما حق الزوجة أحدنا علينا وقال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبه ومن حقوقها ألا تقطع عليها الأرham عباد الله جعل الإسلام قواعد في حل مشاكل الزواج الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تكافون نهوزهن فإذوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن كبتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa Allah kadai ne ya cancanci abauta masa a samai da kasai kuma shine ya cancanci godiya ta musamman ga dukkan halittun samai da kasai walahu alhamdu fil ula wal akhira muna ƙara shahada ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne jakadan sa ne wanda ya turo shi da alqur'ani da musulunci gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya uwa na cikin addini ina yi wa kaina da ku wasici mu tsaya kan kiyaye dokokin Allah domin Allah ta'ala ya fara wannan wasici da kansa da yake cewa ولقد وصينا الكي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله حقيقه nayi wasici gare ku ga kuma waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitabi akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala kuma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita wannan shahada da kansa da yake cewa ittaqillaha haysuma kunt ka kiyaye dokokin Allah a matsayinka na musulmi a duk inda ka tsunci kanka bayan Allah mu sani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo wa duniya ya zama fitila da ta haske dukkan wata halitta a fadin a bayan adoran ƙasa ya zamto sirajen munira fitila ce mai haske wanda take haskakawa daga duhu na jahilci zuwa ga hasken imani take haskakawa a gane duhun shirka zuwa ga hasken tauhidi take haskakawa a gane duhu na bid'a zuwa ga haske na sunna take haskakawa a gane duhu na gaba da kiyayya zuwa hasken soyayya da kauna a cikin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da bayani na haƙoƙi waɗanda suke kan wanda ubangiji mai dora mana hatta abin da ya shafi dabbobi ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayani yadda ya kamata ko yadda shari'a ta ce mi mu'amala da su har ma yake cewa inda ɗayanku zai yanka dabba to yi je wasa ƙasa domin ya hutar da abin yankansa hatta dabbobi risalar manzan Allah ba ta basu ba ballantana kuma ɗan adam ya zo da bayanai na haƙoƙi da kuma abubuwan da suka zo wajibta akan junanmu yasa yake cewa inna Allah ya wuɗa kulle zai haƙin haƙa Allah ta'ala ne biya kowane ma'abucin haƙi haƙinsa ki yasa ka guji tafiya lahira da haƙin ɗan uwanka akan ka matuƙar bai yafe ma ba wani iya cikin musiba da tafi kowace musifa girma a gaban Allah ta'ala a gobe alkiyama musuniya bayin Allah wannan kusan shine unwani na wannan kutuba tamu a yau da muke 20 daidai ga watan Sha'ban shekaran hijira 1445 daidai da kuma daya ga watan uku na miladiya 2024 a wannan masallaci na mai tarun albarka masallacin ummi na hawa da ke nan bayan makarantar yan mata ta doma a nan fadar jihar gombe masaniya yan uwa ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da bayani akan haƙoƙi wanda suka ci kuɗa wa junanmu musamman haƙoƙin waɗannan bayin allah da allah ta'ala ya ƙaddara mana rayuwa da su su ne mata wanda allah ya ƙaddara mu aure su wa'ansu su zama ‘ya'yayenmu wa'ansu su zama iyayenmu wa'ansu su zama ‘yan'uwanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ma'auni na gaskiya da karamci a dukkan ‘ya mace wanda take rayuwa a faɗin wannan duniya mu sani da kafin zuwan ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama mata suna cikin wata rayuwa mafi wahala gadansu ake a cikin dukiyar gado mace ba ta isa ta mallaki komai ba hatta ita kanta idan mai gidan ta mutu kayan gado take zama sai a samu wanda daga cikin yayin mai gida ya gaje ta hatta mallaka duk abin da ta mallaka ba ta isa ta riƙe zama nata ba hatta mata in an ga dama kai su ake haka kawai tunda Allah ya nassanta a Qur'ani cewa wa izal maw'udatu su'ilat bi ayyi zambin kutilat idan an je kiyama sai an tambayi 'ya'ya mata da aka kashe su haka kawai dan kiyayya sai Allah yake cewa dan wani haƙi aka kashe ki a tambaye ta me kika yi da wani zunubi aka kai yake Allah ta'ala ya kama waɗannan bayi yayi musu azaba wanda suke zama sanadiyya zuwa ga kisa na ƴaƴa mata ba gaira ba dalili to da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai aka biwa mata haƙoƙin su cikeke aka ba su yanci aka ba su dama su rayu yanda kowane ɗan adam yake rayuwa a bayan ƙasa mu sani ya uwa a Allah ta'ala yana cewa da can mata ba sa gado kamar yadda na faɗa to sai Allah ta'ala ya saukar da aya cewa yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu haddul unsayin akai maganar kyamace za ta iya gadar mijinta za ta iya gadar ɗanta za ta iya gadar babanta amma da can mata ba su da wannan haƙƙi kuma musulunci ya zo da kan cewa mata za su iya mallaka lirijali nasibun min maktasabu walin nisa'i nasibun min maktasabna was'alullaha min fadli aka biya dama mata dama su yi kasuwanci su yi noma su samu dukiya su yi wa addinin Allah hidima amma da can mata ba su da wannan haƙƙi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da alqur'ani da sako na musulunci sai ya haskaka ya haskaka wa duniya wannan alkhairi da babu kamarsa yayi bayanai ɗaya bayan ɗaya filla filla da haƙƙoƙin da suka rataya akan ƴaƴa maza wanda haƙƙoƙi na matansu ne akan su wai wutiha huquqaha kamila musulunci yazo ya dankawa ƴaƴa mata haƙoƙin su a cike ghayra manqus ba tare da ya tauye musu ba wayarfa an kahiliha wizrul ihanat musulunci yazo ya dauki dukkan wani wanda yake rike da ragama ta ƴa mace ya hana shi wulakanta ƴa mace ya hana shi tozarta ta ya hana shi dukkan wani abu na tozarci wanda wannan haƙoƙi ko kuma wannan tozarci da 'ya'ya mata da suka samu kansu a ciki to tarihi ya nuna wannan wanda al'ummar da da suka gabata kafin zuwan manzon Allah sun zamto cikin wulakanta mata da san zuciya game da al'amura na mata musan ya bayin Allah laqad rafa al-islam min makanatil mar'a haƙiƙa musulunci ya daga darajar ya mace wa hafazalha haqqaha musulunci ya kiyaye mata haƙinta wa lam yanqusuha min haqqiha shay'a musulunci bai tauyewa ya mace haƙinta ba sawa'un kanadi umman am uktan am bintan wannan mace uwa ce a'a yar uwa ce a'a ya ce a'a matar aure ce dukkan waɗannan kashi-kashi na 'ya'ya mata to kowace ɗaya daga ciki Allah ta'ala ya ginda ya haƙoƙi akan wanda haƙoƙi suka ratayo a kansu waje alamina sawabi wal ajr Allah ta'ala ya sanya wa 'ya'ya mata za su samu lada da sakamako kamar yadda 'ya'ya maza idan sun yi aikin da'a suke samun lada ga sakamako matukar ta kyautata kuma ta ji tsoron Allah kuma Allah ta'ala ya gwama mu da su mata wajen wajen bayanai na hukuncin shari'a a gurabe daban-daban daban wanda mu yi kaza su yi kaza mu yi kaza su yi kaza duka Allah ya gwama mu wajen hukunce hukuncen shari'a a gurabe daban-daban mu sani ya uwa ita ya mace kan rajul fil insaniya kamar ɗa namiji ne wajen mutuntaka yanda kake son kyautatawa tana son kyautatawa yanda kake son mutuntawa tana son mutuntawa yanda kake son karramawa tana son karramawa yanda kake son girmamawa tana son girmamawa dukkan wani abu da ɗan adam yake bukata ya ji daɗi a rayuwarsa to ita ma ya mace tana bukatar wannan domin halitta ce ita ma ‘yar adam ce kamar yadda kake ɗan adam yanda ka guji wulaƙanci to ita ma ya mace ta guji wulaƙanci yanda ka guji tozartawa da ɗebe haƙƙi da watsi da haƙƙi to ita ma ya mace ta guji wannan mu sani duk abin da za a yi mana mu ji daɗi to idan mun yi wa 'ya'ya mata su ma za su ji daɗi kuma za mu samu jin da rahama a gun Allah domin ma'aikin Allah yana cewa mu tausaya musu mu kyautata mu'amala da su Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda da shi yake cewa haka kawai zan yi wanka a gida na yi ado domin matata ta gani kamar yadda nake son ita ma ta yi kwalliya na gani na ji daɗi wannan magana ce dan Abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita amma da yawa a zaurukan malamanmu da kotuna na musulunci sun cika da bayanai na koke-koken mata game da wa'ansu mazajen suna danne musu haƙƙinsu wajen abin da ya shafi ciyarwa hatta jinya jinya ta ya mace wata hidin iyayenta zo su ɗaunoyin jinyarta amma mijinta zai watsi da ita hatta ciyarwa hatta tufafi na sutura wani sai a shekara-shekara zai wa mata sutura amma ce duk wata ɗaya wata biyu zai canja wa kansu sutura ma'aikin Allah ce haƙƙinta ne yadda ka ci abinci ka ci da ita yadda ka yi tufa ka yi mata yadda ka nema wa kanka wata dama mai jin ta jin daɗi ita ma ka nema mata wannan dama ɗin duka ma'aikin Allah ya yi bayani akan wannan haƙoƙi ne wanda shari'a ta ɗora maka a matsayin ka namiji ka kyautata wa matarka ka kula da ciyar da ita da shayar da ita da mutunta ta da kula da iliminta da ilmantar da ita da kula da lafiyarta amma da yawa za ku ji mata suna kokawa game da irin mu'amalar da wa'ansu mazajen suke musu na danne musu haƙƙi da tozarta su wa'ansu ma da zagi da cin mutunci kai wa'ansu ma wal iyaz billah har da duka suke wa ƴaƴa mata domin suna gani su kamar ƴa mace baiwa ce a ƙarƙashin su ita ƴa mace ba baiwa bace tana da haƙƙi tana da ƴanci idan ka danne mata haƙƙinta idan bata yafe ma ba a ranar lahira sai Allah ya kwatar mata haƙin kagonka domin Allah ta'ala ba azzalimi bane ya ginda ya haƙi akan kowa duk wanda ya zalunci wani bai yafe masa ba to babu shakka Allah zai kwato wannan haƙin a gobe alkiyama Allah ta'ala dai yayi bayani akan wannan to maza ku kasance cewa ku san haƙoƙi na ƴaƴa mata da kuka aure su su zauna ƙarƙashin ku mu gida wanda ya hada zuriya malami suna cewa kamar kamfani ne akwai shaya naka a matsayin kare shugaban gida akwai kuma shaya na ita ya mace wanda da ita da kai kuka haɗu kuka asasa wannan gida ɗin tana da yanci tana da haƙƙi ku duba Allah da yake shine ahkamul hakimin ya tsara gadon da in ɗanku ko ƴarku ta mutu da kai da mata duk ɗaya za a banku yanda za a ba kashi ɗaya cikin shida in ɗanka ya mutu haka nan za a baiwa uwarsa ɗaya cikin shida idan ya mutu ba wani bambanci domin Allah ya san da kai da itan kuka haɗu ka samar da wannan yaron saboda haka Allah ya bawa ɗa namiji dama ya baka fawa ya ce kai ne shugaba amma kuma bai ce kai zalunci ba bai ce kai amfani da wannan damar ka tozarta ya mace ba dan ita mai rauni ce dan ita a ƙarƙashin ka take a'a musulunci yanda ya tsara zaman to ya tsara shi a girmama kowa kuma a bawa kowa yancinsa kuma a biya kowa damarsa musan ya uwa masu albarka ƙwar'ani yana cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku wanda ya halice ku daga numfashi kwaya ɗin shi na annabi adam alaihi salam waje sanya waje ala min ha zaujiha wa batsa min huma rijalan kathiran wani sa'a daga annabi adamu da na hawa Allah ya tsirar da mu ya fito da mu ya yada mu a bayan ƙasa mazajenmu da mata yasa ƙur'ani ke cewa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah sannan kuma ku kula da zumunta inji Allah subhanahu wataala mu sani ya bayin Allah masu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa mata ƴan uwan maza ne a wajen addini sai manzon Allah ce yan uwantaka ce tsakanin mu da su a harka ta addini shaqa'iqu rijal yan uwanmu ne wajen addini kuma qur'ani yana cewa daga cikin ayoyin Allah na kauniya al-ayatul kauniya an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah ya halittar muku da matanku daga jinsinku ba a yi matarka wani jinsi daban ba kai ba yadda kafafunka biyu nata biyu hannayenka biyu nata biyu idanuwanka biyu nata biyu bakinka ɗaya nata ɗaya kunnuwanka biyu nata biyu daga jinsinku ku maza Allah ya halicci ‘ya'ya mata Allah ce litaskunu ilaiha domin su ‘ya'yan mata zama sanadiyar sama muku nutsuwa da kwanciyar hankali domin zama sanadiyar ebe muku damuwa su sanya muku kewa su raba ku da damuwa da higa cikin kuncin zuciya waje alabai na kuma waddatan wa rahma kuma Allah ya ce ya gindaya ƙauna da jin kai da soyayya tsakaninku da mata. duk wanda kake ƙaunarsa kake jin kansa kake mai soyayya bayan da za ka cutar da shi ba za ka tozarta shi ba ba za ka wulakanta shi ba in dai da soyayya da jin kai da tausayawa to Allah wannan ya saka tsakanin ma'aurata waje albainakum mawaddatan wa rahama Allah ya sanya kauna da jin kai da soyayya tsakanin ma'aurata in dai har mun kula da wannan sakon na Allah wanda ya ginda da gindaya wa ma'aurata to bayan da za a matsayin ka na ɗa namiji ya zamto aikin ka kullun zaluntar matarka ka zalunce ta wajen ciyarwa da shayarwa ka zalunce ta wajen lafiyarta ka zalunce ta wajen zumuncinta da danginta ka zalunce ta wajen kaza da kaza wa'ansu mazajen da zalunci har bashin iyalansu suke ɗauka ko ba sa biyansu su ci bashinta na kuɗi daga gidansu an taimake ta ko tana sana'a tana tarawa ko tana kiyo ya lallaba ya kwace da niyyar bashi amma ba zai bata ba ba zai biya ta ba to ka sani in baka biya ta a duniya ba wallahi sai ka biya ta a lahira in dai bata yafe maka ba domin ita ba baiwar ka bace ita ba baiwar ka bace Allah ya gwama zaman kuma ya ajiye kowa daga cikin mu haƙoƙinsa mu sani ya ƴan uwa musu a ƙorani mai girma ya ambaci ‘ya'ya mata cikinsa ya ba su ƙima da daraja ya ba su haƙoƙi ya ambaci hukunce-hukunce da kuma irin ladaddaki za su samu kamar yadda ‘ya'ya maza idan sun yi aikin alkhairi suke samun lada Allah ta'ala ya ce ‘ya mace idan ta yi aikin alkhairi Allah zai ba ta lada kamar yadda ɗa namiji ya aikin alkhairi Allah ta'ala zai ba shi lada duka wannan musulunci ya yi bayani waje ala haƙƙan musulunci ya sawa ya mace haƙƙi haƙƙin zama ta rayu a matsayin ta ɗan adam haƙƙin ta mallaki abu haƙƙin yanci na zaɓe hatta miji ma Allah ya bata dama ta zaɓa kar a tirsasa ta a mata dole duk musulunci ya zo da wannan ya sanya mata haƙƙin mallaka ya sanya mata haƙƙi wanda ta ta'allaka da haƙoƙi masu yawa wa alzamaha bi ibadatin ya lazumtawa mata ibada ibadoji kamar yadda ya lizimta wa ‘ya'ya maza ibadoji waje alhamin aka misulma lirijal ya sanya musu hukunce-hukunce kamar yadda ya ɗora wa maza hukunce-hukunce mu sani cewa yadda Allah ya haramta zina wa ‘ya'ya maza haka ya haramta zina ga ‘ya'ya mata yadda ya haramta sata ga ‘ya'ya maza haka ya haramta sata ga ‘ya'ya mata yadda ya haramta gulma ga ‘ya'ya maza haka ya haramta gulma ga ‘ya'ya mata duk wani abu da Allah ya haramta wa ‘ya'ya maza to tare aka haramta mana shi da ‘ya'ya mata duk haka Allah ta'ala yake ba mu doka babu shakka ‘ya'yan uwa a matsayin mu na musulmai a yau muna da bukata bukata ta can ciki wajen mu san irin wannan hukunce hukunce domin mutum musulmi iya da bukata ya gane wannan haƙoƙi domin a gaba da shi iya rayuwa da mata ko dai matansa na aure ko ‘ya'yansa da ya haifa ko ‘yan uwansa mata ko muharramai wanda suke nesa da shi duka kana rayuwa tsakanin waɗannan mu sani cewa musulunci ya kiyaye wa ‘ya mace karamcinta da alfarmata da mutuncinta daga cikin mutuncin ‘ya mace da ƙur'ani musulunci ya zo da saƙon kiyayewa an ce kada ta dinga fita haka kawai fita babu dalili fita irin fitar jahilan farko to ƙur'ani ya zo ya hana ya mace wannan ko mutuncinta a haƙari duk ya mace mai yawan bazo-bazo a waje to mutuncinta raguwa yake duk iliminta duk danginta duk kudinta inda kullum za a ganta a waje to mutuncinta zubewa yake amma ‘ya'ya mata masu mutunci masu ƙima Allah ta'ala ya ce ku zauna a gidajen mazajenku wa karna fi buyuti kunna Allah ce ku tabbatu ku zauna a gidajen ƙauranku wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku dinga fita ta bazo bazo irin fitar yadda matan jahilan farko suke fita haka Allah ya nassanta wa mata nassi na su zauna a gida wa aqimna salata ku ci gaba da tsaida sallah wa atina zakata ku ba da zaka in kuna da dukiya wa atina Allah wa rasula ku dinga yi wa Allah da'a da manzonsa shi yasa musulunci ya takaitawa mata aikin da za su samu aljanna manzon Allah ya takaita musu aiki guda hudu kawai yace iza sallar kamsaha wa ba'at ba'alaha wa samat shahraha wa hafizat farjiha dakkalar jannata rabbiha manzo Allah kice in ya mace ta tsayi da sallah ta kiyaye azumi na ramadan sannan ta yi wa mijinta da'a ta kiyaye mutuncinta to wannan aikin kadai zai bata aljanna domin irin mutunta su da Allah yi domin irin tausaya musu da Allah yi mu duba manzon Allah dab da karbar rayuwarsa yake cewa a iyaye mana gargadi iyaye mana gargadi as-salatu ma malakat aymanukum ku tsai da sallah ku kula da matayenku ku tsai da sallah ku kula da matayenku ku rike wannan amanar manzon Allah dab da barin sa duniya bakin sa bi shiru ba iya fadawa maza su kiyaye haƙƙin mata yau haka kake yi me matsayin matarka a yau wani irin mutunci gare ta a zuciyarka wace irin kimanta ta kake yi nawa ka samu ka mata kyauta ta bazata me ka kawo mata wanda ba ta zato ba ta tsammani yanda Allah yake kyautata ma haka ake so ke kyautata mata kuma malamai suna cewa waɗannan da suke rayuwa a ƙarƙashin mu ɗin akwai wata alfarma da Allah yake mana don su akwai buɗin da Allah yake mana don su akwai fatahin da Allah yake mana don su kai dai shugaba ne abin zai gangaro ta hannunka ne ba a ce ka zama marawaci tsakaninka da iyalinka ba ba a ce ka zama to mai kankamo ba ba a ce ka zama to babu alkhairi ba har haƙƙin ma na ciyarwar da shayarwar kana da akwai ɗin ma amma wani abin kokawa ake yi mu duba yadda manzon Allah ya fi kowa gaskiya ya fi kowa faɗar gaskiya a lokacin da ta dace wata baiwar Allah sahabiya ta zo ta cewa ma'aikin Allah mijinta ya mutu ya ce ki je ki idda idan kin gama idda ki dawo ki same ni ta gama idda ta zo take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu fito neman aure na a ciki akwai Abu Sufyan ya zo iya neman aure da wani daga cikin sahabbai sai ke cewa a'a Abu Sufyan karki aure shi domin rajulun ne shahihun mutum ne mai kwauro iya da dukiya amma ba iya ci da iyalansa ku duba yadda manzon Allah sahabinsa ne amma yake fadar mace katta aure shi domin halinsa ba shi da kyau ɗayan kuma yace mai dukan ya mace ne shi ma karki aure shi amma zan Allah ce ki je ki aure Zaid bin al-Harisa ka Usama bin Zaid ka ki je ki aure Usama bin Zaid shawar da manzon Allah ke bata kenan ita matar wancan ɗaya daga cikin sahabban da manzon Allah ce kar aure su ta wuce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam miji na wane baya ci da mu baya ba mu abinci inda ya kamata kuma iya da dukiyar nan ya halatta na ɗauko a dukiyarsa bai sani ba na ci na sha ni da 'ya'yana sai ke cewa kuzi min malihi bil ma'ruf manzon Allah ya ba ta dama ko bai sani ba ta ɗauko cikin dukiyarsa su ci da 'ya'yanta su sha ba tare da almubazzaranci ba ka duba yadda maza Allah ke kwato haƙƙin ƴaƴa mata a mazaje mugaye wanda ba su da mu'amala mai kyau ka ji tsoron Allah yadda kake mu'amala da ƴar wani ka aura to ka sani kai ma ƴarka za ta je gidan wani ka sani ƴarka za ta je gidan wani amma zai zama matar aure yadda kake mu'amala da uwarta za ka so a yi wannan mu'amalar da ƴarka a gidan wani yadda kake wulaƙanta ta kake zaginta kake tozarta ta ba ta da mutunci a idonka ba ta da kima a idonka ba ka mata alkhairi za ka so yarka ta je gidan wani a mata wannan za ka so wannan duk mai hankali ba zai so wannan ba in kuma ba ka so hakan ta faru akan yarka ta ka haifa to ka kiyaye mutuncin yar wani a gidanka ita ma ya ce tana da iyaye tana da yan uwa tana da dangi yanda ake kake kaunar yarka haka iyayen da suke kaunarta haka ka je ka sunfi da kai ka nema aka baka ka nuna kai mutumin kirki ne amma bayan an baka ka biya bukatanka sai ka juye ka canja tsari ka zamto mai wulakanci ka zamto mai tozarci musali ya yan uwa duk gidan da ya zama abin sha'awa ƴaƴa masu tarbiyya ƴaƴa masu hankali ƴaƴa masu hazaƙa da basira wallahi sai an samu gudunmawar ya mace a ciki wallahi su matallahi ka duba duk waɗannan malaman namu iyayen malamai tun daga kansu imamu malik imamu shafi imamu ahmad dan hanbal duk ka bi tarihinsu akwai gudunmu iyayensu mata a cikin rayuwarsu kuma gudunmawa mai ƙarfi idan iyayensu maza ba su mutunta matan ba matan ina suka samu damar tarbiyyar da yayan ina suka samu wannan damar ba su da wannan damar ka mutunta ta don 'ya'yanka su tashi cikin mutunci ka girmama ta don 'ya'yanka su tashi cikin girma haka ake yi ba kyau ba daidai ba ne irin mu'amalar da wa'ansu 'ya'yan maza yau suke da matayensu na aure ba daidai ba ne mu sani 'ya'yan uwa musulunci ya tsara kiyayewa 'ya mace hatta fita ma aka ce kar ta fita sai da bukata na na fatima radiyallahu anha an tambaye ta kan cewa menene ya zama alkhairi ga 'ya mace sai ta ce Allah tarar rijiyar wala ya rauna kar ya zamto kullum mazaje suna ganinta ita ma kuma kullum idanta akan mutane wannan duk ilimin ya mace to ba alkhairi akanta ku duba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda matansa iyaye ne akan kowane mutum tun daga sai na abukar har zuwa ƙasa wa azwajuhu ummahatukum amma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya zauna a gida sai abdullahi bin umar makutu ya buƙaci zai ji ganin manzan Allah ko mutum ne makahu da ya zo zai shiga gidan manzan Allah sai manzan Allah ya ce duk matansa shige ɗakunansu bayan ya gama ya tafiya sai suka fito ya suke ce ya rasulullah ai rajilu na ama mutum ne makahu ai ba zai gamu ba sai ya ce in shi ba zai gan ku ba ku ba za ku gan shi ba ku duba yadda ma'aikin Allah yake kiyayewa duk da matansa tsarkakakku ne nasi da ƙur'ani amma yake kiyaye wani abu domin mu mu koya wani ido ka tarewa matarka me kai mata don ka tsare mata mutuncinta a gun al'umma me ka kiyaye mata dame dame ka tsare mata da dokoki wannan shine irin tsarin da musulunci ce daga cikin irin ka'idoji da musulunci ya kawo da sharuɗoɗi yadda ma za ka yi ka nemi ya mace ka aura an ce karka fara yi mata magana sai ka tambayi izinin iyayenta fankihuhunna bi izni ahlihin ku nemi auren su da izinin iyayensu waliyansu ba haka kawai yanda muka bar abin a al'adance ba kana ganin ya mace mata magana kawai a makaranta ne a titi ne a waya ne a facebook ne a wane ne a'a duk wannan maguzanci ne ya gudanci ne amma ɗa mai mutunci da ya mai mutunci idan kuna so ku girka auren ku gidan mutunci to lalle ilalla a fara neman izinin iyaye kafin ka fara yi wa ya mace magana wannan shine abin da shari'ar mutum musulunci ta ce musulmi ya uwa masu albarka musulunci ya kwadaitar ya kwadaitar da mu wajen mata a ba su zaɓi ko da mutum biyu uku sun zo neman yarka to musulunci ya ce ka ba ta zaɓi idan ta zaɓo wanda ba mutumin kirki ba ka ba ta shawara ta canja zaɓinta ba daidai ba ne amma karon farko ka ba ta zaɓi manzan Allah ya ce iza ja a mai mantar zauna dinuhu wa kulkuhu fa zawuju idan an zo neman auren irku to ku duba quality guda biyu in ji manzan Allah dinuhu wa kulkuhu addinin mutum da kuma halayyarsa wannan shine abin duba ku duba addininsa me matsayinsa addini me kuma matsayinsa a halayya wannan shine ma'aikin Allah ya faɗa ya ce har in ba kwa wannan to akwai fitina za ta iya yaɗo a bayan ƙasa da ɓarna mai girma musulunci ya 'yan uwa ya sanya wa 'ya'ya mata a ba su sadakin su haƙƙi ne Allah ya ba su kafin a ɗaura auren su wa atu nisa sadaqati na nihila ku ba su kyautar da Allah ya ba su nasu ne ku ba su ba alfarma bace in ka ba ta sadaki sannan ya sanya musu haƙoƙi wanda mazajensu Allah ya ɗora wa mazaje haƙoƙi in sun ɗaura aure da matansu haƙoƙin matansu a kansu daga cikin wannan haƙoƙi akwai mat'am masharab maskir mubit akwai mat'am abinci hikaci da ita dole ne wannan ko da ko za ka yi ko ko da ko za ka yi sai ka samu wa matarka abin da za ta ci sannan masharab sai ka noma mata abin da za ta sha maskan sai ka nema mata gun zama da zai kiyaye ta daga idan mutane daga zafin rana daga zubar ruwa daga sanyi sai ka nema mata gun zama sannan mubit raban kwana in ba ita kadai bace kai mu'ashara da ita bil ma'ruf ikirami abawaiha ka girmama mahaifanta wa akawaiha da ƴan uwanta wasiyanati irdiha ka kiyaye yanci a mutuncin matarka wa shafaiha indal marz ka mata magani lokacin da ba ta da lafiya duk haƙƙinta ne akanka an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce me haƙƙin matar ɗayan mu akansa sai ma'aikin Allah ke ta tuti'imuha iza ta'imta ka ci da ita abinci idan ka ci abinci sannan ka mata tufa lokacin da kai tufa wala tadribul wajh karka bige ta a fuska wala tuqabbih karka aibanta ta karka wulakanta ta daga cikin haƙoƙi na ‘ya'ya mata a kanmu mazaje Allah ta ƙiɓa alaiha ahab karka yanke mata zumunci in har tana sadar da zumuncin da ‘yan uwanta babu fitina babu tunanin fitina karka datse wannan zumuncin watanni ne munasaba ce ka batta ka ɗauke ta ma ka kai ta wajen iyayenta da danginta a sadar da wannan zumuncin haƙƙinta ne a kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya ce ga magani idan rigima ta faru a gidajen aure Allah da kansa ya sako da maganin a bi wannan tsarin in ji Allah za a samu waraka yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa na farko su maza su Allah biwa ragamar tsayuwa akan matayensu su ne shugabanni bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din domin Allah ya fifita bangaren maza akan mata sannan kuma bima anfaqu min amwalihim domin su maza Allah ya ɗora musu haƙƙi na ciyarwa fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah mata qanitai masu tsoron Allah masu kiyaye ghaibi cikin abin da Allah ta'ala ya ce a kiyaye to kusan wannan kamar su ne matan da ya kamata ka aura wallati nishuzahunna wallati takafuna nishuzahunna matan da kuke tsoron bijirwar su ko yajin su idan har kana jin tsoron bijirwar yamace da ta ma bore to sai Allah ya ce fa'izuhunna kai mata wazi kaga ko don ku zauna da matarka lafiya maka ku yi wa'azi yan hadisanka guda bakwai ka haddace da ayoyi na kyautatawa ka haddace su da bayanan akawal na malamai ka samu wannan ka kiyaye ka zaunar da ita kike mata Allah ya ce annabi ya ce hadisi a wani dama kai malami ne ya ce ai wa'azin ne baki ci na yi ba dama abin yayi zama raha sai Allah ya kawo maslaha duk abin da Allah ya faɗa akwai hikima a ciki kai mata wa'azi ka faɗa mata Allah wallati takaffunni shuzahunna fa'izuhunna farko ku yi musu wa'azi sannan wahajiruhunna fil madaji'i idan wa'azin bai ci ba sai ku kaurace musu amma a hunkwanciya ku raba hunkwanciya da su inji Allah idan wannan ma bai ci ba inji Allah sai ya ce wadribuhunna ba a ce fajliduhunna ba jalda ita aka ce aiwa mazinaci domin jikinsa ya ji amma addarab da za a yi wa ya mace ba jikinta zai ji bane wa'ansu ma sun ce da muhuci mafifici wa'ansu sun ce da hannun riga ƙarshe dai sun ce darbin gairu mubarra dukan da ba zai tada fata ba da haka malamai suka ta aka kan wannan Allah ya ce fadribuhunna hikima ce bai ce fajliduhunna ba da aljalda aka ce to za ka yi jikin ta ji amma aka ce addarab duk malamai sun aka kan wannan to duk wannan hanya ce sabab ne da Allah ya ce in kai wannan za a samu maslaha fa in afa'alakum Allah ce in sun da sun muku da'a sun gane kuskurensu to ba ku da to hanya da za ku ɗau wani hukunci a kansu kuma ku zauna da su lafiya in ji Allah subhanahu wata'ala sannan ya ce wa in kiftum shiqaqa bainihima idan ku waliyai da iyaye kun ji tsoron mukhalafa ko kuma ku ma'aurata kun ji tsoron sabani tsakaninku ga matanku to shikenan Allah ya ci abin kuma ya haye kanku ya tafi sama fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha a kirawo waliyanta da waliyanka su zauna a yi tabilin ɗin matsalar ku me matsalar ɗanku ku me matsalar irku kaza kaza kaza to Allah ya ce in yuri da islahan in dai wannan zaman an yi da niyyar kawo islahi da maslaha to Allah ce Allah zai kawo maslaha yuwaffiqu Allahu bainahuma Allah zai dace da tsakaninsu to wannan shine matsala da Allah ya bayyana kuma da maganinta a gidan aure duk gidan aure in dai bai ɗau wannan a matsayin magani ba to ba zai rabu da rigima ba ba zai rabu da rikici ba Allah ta'ala ya taimake mu ya tsare mana gidajen aurenmu ya tsare mana mutuncinmu da rayuwarmu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon sauƙe nauyin haƙƙin iyalanmu da Allah ya ɗora mana Allah ta'ala muna roƙon karkata mu cikin masu zaluncin iyalinsu a gaban ka gobe alƙiyama domin cikin haɗarin da ɗan adam zai tashi a gaban Allah a gobe alƙiyama har ɓarinsa ɗaya shanye kawai mai faralais ma'aikin Allah ya ce akwai mutumin da yake zaluntar matar sauta akan wata zai tashi kiyama bangaren sa a shanye bai iya amfani da shi wannan duk alama ce ta zaluncin kiyama ce Allah ya baya bari Allah ya mana albarka Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya shirye da mu da zuriyar mu Allah ya dora mu tabarki madidici Allah ta'ala mun roƙon ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya da iyalan mu da garuruwan mu da al'umman mu da ɗaliban mu duka Allah ta'ala ya kai mana albarka Allah ta'ala mun roƙon ka dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana wannan kuncin rayuwa da ake cikin ta Allah ka mana sauki da gare ka Allah ka mana dauki da sauki ya rabbal alamin Allah duk wanda yake da hannu a wannan fitina ta tsadar rayuwa Allah ke mana maganin sa Allah kawo sauki da gare ka ya rabbal alamin Allah ta'ala mun roƙon ka wannan masallaci na mu Allah ya ƙara masa albarka Allah Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah ta'ala mahukuntan wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu sakayya da aljanna dukkan wanda ke bada gudunmawa a wannan masallaci Allah ta'ala yi wa kowa sakayya da alkhairi Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya da ƙarshe yau mun wayi gari a duniyar musulunci da wani abu marar daɗi wanda dukkan mai bibiyar midiya ya ga babban malamin malam aminu ibrahim daurawa ya ajiye mukaminsa na jagorancin hizba na jihar kano sanadiyar wasu abubuwa da suka taso tsakaninsa da gwamnati ta jihar to muna yi wa shi malam addu'a Allah ya ƙara kiyaye shi kuma Allah ta'ala ya ba shi tsaro da kariya kuma Allah ta'ala ya sa wannan al'amarin ya zamto ƙarin mutuncin sa ne da kimarsa kuma dukkan wanda yake da kuskure cikin wannan al'amari Allah ya ba shi ikon gyarawa Allah ya daga musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai babu shakka wannan duk wani malamin addini abin da ya kamata yake nan duk gunda ka zauna in dai addini ba zai ci gaba ba in dai za a goyi da bayanka a tirsasa addinin a wulakanta shi to zaman ka agon ba shi da amfani ka fice daga gun ya fi alkhairi malam jafar allah ji kansa a lokacin gwamnatin malam ibrahim shekaru iya cikin gwamnatin hizba na kano amma da ya ga abin ba zai je ba ba za a yi yadda ake so ba da kansa ya ajiye mukamin ya ce ya bari ba zai iya yi ba wannan sunna ce kuma ba wai kaskanci bane ga malami a daraja ce ma wannan a fake da kai da addini a dinga abin da bai dace ba wannan ba daidai bane ka ajiye in ya so mutuncinka zai karu Allah zai daga darajarka kuma al'umma za su gani da gaske kake gyaran kake nema kai Allah ta'ala ya masa jagora malam kuma Allah ya gane da dukkan wani mai kuskure ya daina Allah ta'ala ya taimake mu ya daga musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da munafikai gaba ɗayan su ya rabbal alamin mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحم